أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya marar iyaka da yabo su tabbata da'iman wa abadan ga Allah maɗauki da ya sake haɗa mu a wannan marece na asabar biyar ga watan ramadan a shekara ta 1442 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam kuma shine 17 ga watan hudu a shekara ta 2021 lissafin miladiya a ci gaba da karanta abinda Allah maɗauki ya sare rubuta shi a littafin tafsirin malam abdurrahman bin nasir sa'idi da muke bi a suratun nisa'i aya ta goma sha ɗaya zuwa sha biyu cikin matsalolin rabon gado za mu tashi a inda yake cewa wa qaddalla ala zalika qawluhu wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth to menene wannan zalika din shine in abin da ya ambata wanda muka tattauna a kansa darasin jiya da muka zauna cewa idan aka samu iyaye biyu tare da su kuma akwai ahadis zaujai ne kafin dai abin nan dan mu tuno abin da muka tattauna muna karanta wannan juz'i ne da ya shafi rabon iyaye uwa da uba idan mutum ya mutu ya bar uwa da uba za su gaje shi akwai halaye kimanin guda hudu halin farko idan akwai 'ya'ya yadda za a kasance duk mun yi magana hali na biyu idan babu ‘ya'ya kwata-kwata hali na uku shine wannan hali na istisna'i ko in ce wani hali na daban wanda samun miji ko mata ta aure wani shine hali na uku hali na hudu wanda shi yana cikin nassin za mu zo kansa shine idan akwai iyaye kuma akwai ikuwa ‘yan uwa shine hali na hudu wanda kuma wannan duka akwai nassi a kai wannan na ukun da muke kai shine wanda nassin hadithi ya karfafe shi kamar da dai muka tattauna wato mas'alar umariyyatai ne ko algarrawai ne ko in ce hadithi ko in ce dai nassin ne na ƙur'anin amma yadda aka tabbaka shi a aikace a zamanin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu to shi din ne zamu dan sake maimaitawa yau sai kuma mu karasa bayanin da malam ya ambata mu koma baya kadan da ce lakin law wujida ma'al abawaini ahadu zawjaini wa yu'abbaru anhuma bil umariyataini fa inna az-zawja aw az-zawjata ya'khudhu fardahu idan an samu tare da iyaye biyu uwa da uba akwai miji ko mata to miji ko matan nan za su samu rabonsu bayan an cire rabon miji ko rabon mata sun mata a kubul ummu sulusal baƙi sai zama uwa za ta sami sulusi na abin da ya rage wal'abu shi kuma uba sai ya riƙe albaƙi sauran abin da ya rage wannan duk mun yi bayanin sa jiya ba sai mun dawo mun sake nanatawa ba ko amma abinda hujjar hakan zai ƙara samowa yace wa qad dalla ala zalika abinda ya nuni akan haka a cikin nassin alqur'ani shine fadin Allah madaukaki wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth mana idan mutum ba shi da ɗa kuma iyayensa za su gaje shi a to uwa tana da sulusi sai ce ai abinda ake nufi sulufu ma warisahu al'abawani shine sulusin abinda uwa da uba za su gada in an ce ga abinda uwa da uba za su gada to sulusinsa shine na uwa sauran abin da ya rage na waye na uba ne me bambancin wannan zancen da idan an ce sulusin dukiya ne baki ɗaya don aka yi itilaƙin sulusin zai zama na dukiyar ne baki ɗaya su kuma ba haka zancen yake ba yadda zancen yake shine da miji da mata ɗin nan tun da sun bijiro an same su ko in ce miji ko mata miji ko mata in dai har akwai miji mata ta mutu ko kuma akwai mata wato miji ya mutu kuma akwai iyayensa biyu an gane to shine wannan hali ke tasowa to abinda ake yi shine sai a fara cire rabban mijin in matar ce ta mutu ko a cire rabon matar in mijin ne ya mutu to wannan abin da ya rage shine za a kasa kashi uku ɗaya shine wannan sulusin da uwa za ta ɗauka sauran abin da ya rage kuma sai uba ya ɗauki wannan duk kun fahimta duk mun tattauna jiya ƙara masa dalili yake soye sai ce wa huwa fi hataini surataini a wannan surori guda biyu sura ma'ana a wannan misali guda biyu shi ake nufi a ce ba sura ta ƙur'ani ba sura ta hoto abin da yake nufi kuma shine wannan yanayi guda biyu ko wannan cases guda biyu in ma sudus abin da uwar za ta samu ko dai ya zama sudusi fi zaujin wa ummin wa abin wa in ma rubu'un fi zaujatin wa ummin wa abin ma'ana abin da uwar za ta samu a hali na ɗaya idan matacce ta mutu ta bar miji sannan kuma ga uwa ga uba to abin da uwa take samu sudusi ne sudusi ne in an kalle shi ko inda mun yi bayanin nan jiya har muka ba da misalin idan akwai mutumin da ya mutu ko matar da ta mutu a wannan kes ɗin farko ta mutu ta bar mijinta kuma ta bar misali a ce miliyan goma sha biyu a misalin da muka bayar jiya ko to in ka ce sulusi na dukiya shi za a bayar to zai zama nawa kenan za a raba za a raba gida uku sai zama miliyan hudu to in ka tashi ka baiwa ita uwa miliyan hudu tun a karan farko kafin a cire rabon miji an fahimta zai zama a ƙarshe in an cire hudu a cikin sha biyu saura takwas idan takwas ya rage kuma sai a ce to shi miji nawa ne rabansa kaga nisfi ne da shi don aka tashi nisfin kuma na me za a cire ba nisfin baki bane na gaba daya kaga shida za a bashi kaga saura biyu biyu kuma menene in ka kwatanta shi da sha biyu sudusi kaga kenan shine abin da uwa za ta samu an fahimci abin yawwa sai ya zama kenan an inda an ce an cire wa kai uwa rubu abin nan sulusi an bata wannan miliyan hudu menene zai rage a ƙarshe in an cire rabon miji abinda uba zai samu kaga sai ya zama sulusi zai samu to kuma kaga ita ta fi shi kenan to ne shine aka ce ba zai yi ai haka ba ko kamar da muka tattauna yawwa yace wa imma rubu'un ko kuma ya zama rubu'i za ta samu fi zaujatin wa ummin wa abin a matsalar da idan da miji ne ya mutu ya bar mata shi yasa aka ce fi zaujatin wa ummin wa abin idan mijin ne ya mutu ya bar mata sannan kuma ga uwa ga uba to ita uwa rubu'i za ta samu menene kuma rubu'i a kasa gida hudu a bata ɗaya kaga idan sha biyun ne sai ya zama miliyan uku za ta samu haka ne to idan aka yi wannan sai kuma a ce to a cire rabon mata mata kuma in babu ɗa ko ba ɗa nawa ne rabanta rubu'i a gani to rubu'i na goma sha na miliyan goma sha biyu shine a raba gida hudu a bata ɗaya kaga ya zama miliyan uku kenan sai zama saura nawa saura shida shine sai zama na uba an fahimta to sai ce falam tadullal ayatu ita wannan aya ba ta nuni ala irsil ummi sulusal mali kamilan ayar ba ta nuni akan cewa uwa za ta samu sulusin dukiya baki daya ayar ba haka take nufi ba kun ga ashe nassin ayar haka yake istinbadin da aka yi daga cikinta ne shine bambanci ko yawwa nassin an faɗi fali ummihi thuluth to amma thuluthin wanne thuluthul mali kullihi ko ko thuluthul baqi ba'da ikhraji nasibi wa mirasi az-zawj aw az-zawja wannan nabi ake nufi ko thuluthul baqi yawwa to sai ce falam tadulla al-ayatu ala irsi al-ummi ثلث المال كاملا مع عدم الأولاد حتى يقال بلنتنا ما أتي إن هاتين السورتين قد استثنيتا أي وأنن cases halaye guda biyu istisna'i ne exceptional cases ne wato an sun fita ne daban suke wani hali ne na daban da aka istinbatsinsa ta wata hanya daban min haza daga wannan ma'ana a ce sun fita ne daga ka'ida shine ma'anar istisna'i to ba fita daga ka'ida bane eh daga cikin nassin aka yi ɗauko wannan hukunci kuma ba rashin adalci aka yi ba yawa sai sai wa yuwaddi'u dhalika abinda zai bayyana maka wannan ka gane shi أن الذي يأخذه الزوج أو الزوجة ربنا دمجي zai ɗauka idan matarsa ce ta rasu ta bar shi da shi da uwa da uba awi zaujatu ko abin da mata za ta samu in miji ya tafi ya mutu ya barta da uwa da uba nasa to abin nan da suke ɗauka bi manzilati ma ya akubu hulgura ma'u ana kallonsa ne a matsayin kamar kwatankwacin abin da masu bin bashi suke karɓa ma'ana idan mutum ya mutu yana bin ana bin sa bashi ba yana bin bashi ba in ana bin sa bashi in aka go za a raba dukiya ai kafin a raba sai an cire basu suka ko to rabon miji da rabon mata a irin wannan halin ana kallonsa ne kamar bashi ta yadda ashe cire shi in aka cire rabon miji ko rabon mata to yanzu ne za a raba gado to da aka zo rabon gadon kuma wa ya rage da uwa ne kawai da uba to kawai sai ya zama a raba dukiya kashi uku a baiwa uwa ɗaya abin da ya rage kuma miji ya ɗauka to haka ya kamata ka kalli wannan matsalar cewa rabon mata da rabon mijin dinnan kamar bashi ne a ciki don haka kenan ana nan dai akan cewa uwa nawa aka bata sulusin dai aka bata sulusin amma na me na dukiya bayan an cire basussuka to ana ga kamar rabon miji da rabon mata tunda ba za su faɗi ba kamar bashi ne an fahimci abin wannan mahangar ita ce sayyidina umar ya kalla aka yi wannan hukunci cewa in dai mutum ya mutu ya bar iyayensa biyu kuma sannan ya bar mata to ga yadda za a yi ana fara cire rabon matar sannan sai a dubi dukiyar sai a kasa kashi uku sai ya zama kashi ɗaya shine za a baiwa uwa to shine sulusin da Allah ke nufi ana kaga dai yana nan in ko a wannan hali ne sulusi dai ta samu yawwa amma dai a wannan kes din sulusul baqi ne za a bata ba sulusul mali kullihi ba insha Allah kun fahimta yawwa sai ce fa yakunu min ra'sil mali sai ya zama in ma ko ma me aka je aka dawo dai to daga ra'sul mali ne daga uwar asalin asalin kuɗin ne na gaba ɗaya aka cire mata sulusin tunda an cire bashi ne kun gane wal baqi bainal abawaini abin da ya rage bayan an cire bashin nan kuma shine za a raba tsakanin uwa da uba wali anna kuma saboda kasancewar lau a atsaina al'umma sulusal mali inda ita uwa za mu ba ta sulusin dukiya baki ɗaya lazima ziyadatu ha alal abi to zai zama kenan ta fi uba samun rabo ko kaso mafi tsoka fi mas'alati zauji in halin mata ne ta mutu ta bar miji kamar da muka misalta idan mace ce ta mutu sai ta bar mijinta idan aka zo aka ce to uwa sulusin dukiya za a bata ga dukiya gaba ɗaya miliyan sha biyu kamar da muke dai mu tsaya akan misalin kowa na san miliyan sha biyu ko Allah ya baku ta alheri idan aka go in muka ce abin da za a fare shi ne a cire wa uwa rabanta in aka nawa za a cire mata sulusi sulusin miliyan sha biyu a kasa sha biyu gida uku ya zama nawa miliyan hudu to sai a ɗauki hudu ka cokam sai a biyo uwa kaga saura nawa saura takwas shi ne dai misali da muka yi ɗazu to sai kuma a zo a ce menene rabban miji inda mata ce ta mutu ko shi nisifi ne da shi to nisifin nan nawa ne nisifi shi ma fa na dukiya baki ɗaya ba na baki ba kaga tunda dai nisifi ne sai a ce miliyan shida to kaga saura nawa saura miliyan biyu to miliyan biyu wa za a ba sai a ce a ba uba to yanzu kaga kenan uwa ta tashi da miliyan hudu uba ya tashi da miliyan biyu kaga ta fi shi to sai a ce wannan dalilin shine yasa aka ce a a ba haka za a yi ba abinda za a yi shine a fara cire rabon miji an gane nawa ne rabon miji nisfi idan aka cire rabon miji daga cikin miliyan sha biyu sai aka ba shi miliyan shida ya fita to abin da ya rage nawa ne miliyan shida to miliyan shidan nan sai a ɗauka yanzu ita ce dukiyar baki ɗaya to sai a kasa ta kashi uku in aka kasa ta kashi uku to sulusi shine na uwa kaga kenan an kasa ta kashi shidan an kasa kashi uku biyu to sai a ɗauki miliyan biyu sai a ba uwa sai a ce uba kuma ya ɗauki albaƙi saboda ta'asibi kaga ta juyo kenan yawwa ya zama ya samu miliyan hudu mata kuma ai uwa ta sami miliyan biyu to a haka an yi ya zama daidai da yadda Allah yake so a yi duk inda aka samu wani hali na namiji da mata ya zama lizzakari mislu hazzil unsa haka yake a babin ikwa yawwa haka yake a babin maza ‘ya'ya da mata in sun haɗu me ake musu lizzakar mislu hazzil unsa don haka in an samu miji da mata ma to ya zama cewa miji ko in ce kai uba in an samu uba da uwa to ya zama uba shi zai samu hazzu mene al'ummi marzatai kun fahimci abun yawwa to wannan shine tunani mai kyau kuma da istihadi mai muhimmanci da sayyidina umar yayi kuma dukkan sahabbai suka haɗu tare da shi a kai don haka yanzu ba zancen sayyidina umar ake ba ijma'in musulmi ne an fahimta yawwa sai na aliyu ma da wannan ya aiki da haka kar a zo a kawo wani zance a ce umar ne yayi kaza yayi kaza yayi kaza a'a duk musulmin duniya ne wannan shine hukuncin su har sayyidina aliyu an gane abu insha Allah dan kar kar a koma wani babin da ba a ina ne sai sai wali anna law a'tayna al-umma thuluthal mali domin mu a wannan rabo inda za mu baiwa uwa sulusin dukiya baki ɗaya lazima ziyadatu ha alal abi to zai zama kenan tafi uba kaso mai tsoka fi mas'alati zauji a mas'alar in mace ce ta mutu ta bar miji yanzu ita ce muka misali kun gane an gane au ko kuma lalazima ku ɗauko wancan laziman nan yawwa kuna bi na da littafin ba ya ce lalazima ziyadatu ha alal abi ba to ko kuma mu ce au akhdhul abi fi mas'alati zawji zai zama uba lalazima an ya akudal abu fi mas'alati zawjati a mas'alar da a kes ɗin da a halin da inda miji ne ya mutu ya bar mata to lalazima ziyadatan anha nisfas sudusi da zai zama ya fita ne da rabin sudusi da zai fita da rabin sudusi za mu misali ku fahimce ni tukuna zai zama ya fita da rabin sudusi sai ya ce wa haza la nazira lahu shi kuma irin wannan babu wani hukunci da ya kama da shi ma'ana wannan ba zai karɓu ba da haka halin da aka sani da uba da uwa ko dai su zama daidai wa daida sudusi da sudusi in akwai ‘ya'ya maza misali ko kuma ya zama mai uba ya fi uwa samu kuma abin da zai samu ɗin ya zama rabin nata wannan shine abin da aka saba yi a babin gado amma a ce ya fita da iya rabin sudusi kamar da za mu ba da misali rabin sudusi to gaskiya wannan baƙon abu ne to ya rabin sulusi yake mu ɗauko misalin mu mas'alatu mene azzaujati mace ce aka bari kenan waye ya mutu miji miji ya mutu Allah gafarta masa ga uwa da uba nasa suna dare ga kuma matarsa to idan muka ce za a baiwa uwa sulusin dukiya baki ɗaya mu ɗauko misalinmu na sha biyu miliyan goma sha biyu menene za a baiwa uwa sulusi sulusin nan nawa ne mun yi ɗazu miliyan hudu in in muka ce haka za a yi to saura miliyan nawa saura takwas to a takwas ɗin nan kuma sai a ce menene rabon mata idan babu ‘ya'ya rubu'i rubu'i ko yawwa to idan aka ɗauko rubu'in na mai rubu'i a kasa kashi hudu a bata ɗaya to a kasa sha biyu kashi hudu uku kenan kaga miliyan uku kenan za a bata haka ne kuma haka ba hmm? rubu'i a rubu'i eh na kasa kashi hudu in aka kasa sha biyu aka kasa gida hudu yawwa miliyan uku za a bata wa za a ba mata fa muke zance yawwa mata ita uwa an riga an fidda ita an ba ta sulusi sulusin nan shine miliyan hudu an gama an ba ta sai a ɗauko kuma mata a ce rabon da shine miliyan uku saboda shine mai rubu'i yawwa to yanzu saura nawa an cire hudu an bar takwas an cire uku saura biyar saura biyar ko biyar sai tafi gurin uba to idan ka zo sai kai muƙarana sai comparison da rabon wa da rabon wa rabon uba da rabon uwa nawa ne bambancin miliyan ɗaya to miliyan ɗaya kuma ai rabin sudusi ce domin sudusi a wannan halin a misalin mu miliyan biyu ce kaga kenan sai ya zama uba ya fi uwa kawai da miliyan ɗaya miliyan ɗaya kuma rabin sudusi ce kamata ya a ce ya fi ta da miliyan biyu ne an gane to shine ake cewa wannan ba a saba haka ba don haka abin da za a yi ya zama adalci shine sam sam dama kar a fara rabon cire wannan sulusi na uwa sai bayan an cire rabon miji ko rabon mata a kowane kes da misalin yake an gane abin sha yanzu kun ga kenan to mu gyara a wannan halin miji ya mutu ya bar matarsa me za a fara yi ba rabon uwa za a yi ba kenan ko sai a fara me sai a fara fidda na mata sai a ce to shikenan tunda miji ya mutu mata a cikin miliyan sha biyu za ta samu rubu'i rubu'in nan shine miliyan uku sai a cire miliyan uku sai a bawa mata saura nawa gaba ɗaya saura miliyan tara to miliyan taran nan sai a ɗauka yanzu kamar ita ce kawai dukiyar da za a raba sai a ce to fali ummihi sulus to sulus ɗin nan shine me a kasa miliyan tara ba miliyan sha biyu ba a kasa miliyan tara gida uku ya zama uku to sai a ɗauki kashi ɗayan nan shine miliyan uku sai a baiwa uwa ta samu sulusinta na nassin qur'ani ba a saba ba saura mai rage miliyan shida sai a bai uba kaga ana nan dai an dawo lizzakari mislu hazzul unsi kun fahimci abin yawwa to mun gama da wannan sai ce fa innal ma'huda abinda aka saba a babin gado musawatuha lil abi ta dace ita uwa su zama daidai wa daida da uba idan me in akwai ɗa musamman ɗa namiji ko in akwai ɗa namiji kowa su bisi da ba shi shikenan ba zancen tasiri au asluhu ko dai ya zama wancan aka yi ma'ana duk su samu sudusi sudusi ko kuma akhduhu dhi'fa ma ta'khudhuhu al-umm ko shi uba ya samu ninkin abin da uwa za ta samu shine lizzakar mithlu hadhihi al-unsayn shine a wannan misali a ina in a halin mata ce ta mutu ta bar miji to ana nan dai zai samu hudu ta samu nawa biyu in kuma a halin miji ne ya mutu ya bar mata to uba zai samu shida ta samu uku don haka lizzakar mislu hazzul unsayin tana nan ta haqqaqat a waɗannan halaye wannan kuma shine adalci don haka dai zancen mu shine uwa sulusin da za ta ɗauka wanda Allah ke nufi a nan sulusul baƙi ne ba'da fardi zauji a halin da mutum ya mutu ya bar matarsa ko mace ta mutu ta bar mijinta tare da iyaye biyu insha Allah kowa gane to mu je to yanzu mun gama da hali na uku na halin ko in ce halayen cin gado dangane da uwa da uba in ɗansu ya mutu na gaya mana hali nawa ne hudu eh a dai wannan yadda muka biyo shi a cikin wannan littafin Mm. halin farko shine me in akwai ɗa namiji misali in akwai ɗa namiji me zai faru da uwa da uba duka sudusi za su samu ba ƙari in akwai wannan in idan kuma akwai babu ɗa mu ɗauki kawai mu dunkule abin akwai tafasil akwai detail a cikin kowanne idan babu ɗa shi kuma me zai faru uwa za ta samu nawa za ta samu sulusi ko sudusi sulusi sannan kuma uba sai samu albaki yawwa in babu da to in kuma aka zo aka samu cewa ga uwar ga uban sannan kuma ga miji ko mata to shi kuma ga halin da zai kasance sai a sai a fara cire na miji ko a fara cire na mata sai kuma a kasa dukiyar da ta rage bayan an cire na mata ko na miji to sai a baiwa uwa sulusi abin da ya rage kuma uba ya dauka ai kun gane wannan ne sauran detail da ke tsakanin maganar in ƴaƴan mata ne da me duk insha Allah ba komanta ba yau tunda dai an riga an yi shi ba sai an koma ba to yanzu halin da zamu zo shine halin samun ikhwa yan uwa eh yan uwa Allah madauki ya ce fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus idan yana da yan uwa duk dai wannan ma'atufi ne akan ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث an gane sai kuma mene fa in kana lahu ikhwatu to wannan dole ne duk akan rabon uwa da uba a cikin su muke don haka sai mu ce yanzu mun zo hali na na hudu yawa to hali wannan ikhwa in ba ku manta baran nan a cikin darasin mu na biyu na ambaci ikhwa anan ana nufin li'ummai eh wannan kuskure ne tuntuban harshe eh ba li'ummai ake nufi ba dukan su ne amma akwai wani hali ne da ya jawo wancan rudanin a lokacin da na ambace shi kasancewar akwai yanayin yan uwa ta bangaren uwa in an same su har wani abu zai faru su yi hajibin uwar tasu wanda su ne ko in ce ita ce sababin ma su samu gado amma sun cire ta daga sulusi ta dawo sulusi gashi kuma su ba za su yi gado ba ko mu gane ba ko gane ba in mun zo misalai za ku gane za ka yi mamaki shine har malamai suke cewa wannan matsalar min ghara'ibil masail a babin gado asali duk idan mutum zai yi gado ta hanyar wani to in akwai wani shi ya faɗi kuna ji ana faɗa almudli wal mudla bihi misali jika innama yudli ila almayyiti bi alibin ko ba haka ba yana da dangada jika yana dangantaka ne da kakansa mamaci ta hanyar wa ta hanyar da shine babansa don haka in aka ce dan yana nan to ba shi da rabo to amma nan wani yanayi ne da nan aka ambata idan mutum ya mutu ya bar uwa da uba sannan kuma yana da 'yan uwa yanzu mun ji zancen ƴaƴa mun ji zancen rashin ƴaƴa mun ji zancen miji da mata yanzu kuma ga uba ga uwa amma kuma akwai ƴan uwa to ƴan uwan nan kowanne iri ne ko shaƙiƙai ne ko li'abbai kamar da ake cewa da hausa ko kuma li'ummai to kowanne iri ne za su ɗauke uwa daga samun sulusin nan da tun da babu ɗa a ƙa'ida in ba ɗa mai rabon uwa sulusi to amma kuma saboda samun ‘yan uwa kun ga yau ma ta faɗo ta dawo sudusi maimakon sulusin da za a bata in ba ta me ya jawo ‘yan uwa to amma kuma in akwai uba fa to kuma ‘yan uwa ba za su yi gado ba to gashi sun yi hajibi hajibu naqlin daga sulusi zuwa sudusi amma kuma ba su da gado liwujudi mani'in wa huwa wujudul abi inda babu uba sai ga uwar ga ‘yan uwa to za su gado kuma sun cire ta daga samun sulusi ta dawo sudusi su kuma ‘yan uwa shaƙiƙai in akwai maza a cikin su dama menene fali aula rajulin zakar sai ta asibi ya faɗo shikenan sai su kwashe sauran duki kaga uwa ashe ‘yan uwa suna da tasiri wajen rage rabon uwa daga sulusi ta dawo sudusi amma fa kuma in akwai uba to su ɗin sun faɗi to ni shi abin da malamai suke cewa abun mamaki musamman kuma da aka shigar da hadda ƴan uwa waɗanda suke li'ummai inda shaƙiƙai ne da li'abbai an sani dama suna da alaƙa da mamaci amma su wannan ƴan uwa ne ta ɓangaren uwa uwa ɗaya kawai suka haɗa da mamaci sannan kuma uwar gata a ƙa'ida idan mutum ya zama alaƙarsa zuwa ga mamaci ta hanyar wani ne kuma wani yana nan me ake masa hajibi ake masa to su kuma kaga wani hali da aka samu su suna nan uwar tana nan bata ture su ba sai dai kasancewar uba yana nan shine ya ture su da babu uban za su samu kun fahimci wannan to ita ce za mu shiga yanzu insha Allah ya bayyana haka dai kun yi shiru in an ba da misalai za ku gane kamar da dama kullum nake faɗi ne cewa darasin gado gaskiya ba darasin wa'azin masallaci ba ne darasin aji ne kuma kowa a ce da littafi a hannunsa malami kuma yana da allo a gabansa kullum dai na faɗi wannan za ku fi ganewa kuma sannan ana yi kana rubutawa amma duk ga dukkan mu mafi yawa dama duk masu sauraro ne mu gyada kai kai Allahu akbar ana gamawa daga an ce kowa maimaita abin da aka yi sai ga sai masu kwanya sosai ko irin su malam Yusuf sai su iya maimaitawa amma an ba haka ba wani ba zai iya maimaitawa ba don haka shi sa yana buƙatar a ce da exercise book ɗinka da daftar ɗinka da alƙalami ana faɗa kana jotin kana rubutawa ta yadda daga an tashi za ka ji mas'ala kaza kaza ce da kaza ce da kaza ce matsala kaza kuma da kaza ne da kaza da kaza wannan makaranta take bukata makarantar gado makaranta ce da take bukatar mutum ya zauna ya je gun malami sosai ya koye ta amma muna bi ne yanzu a littafi saboda malam mai littafi da muke bi ya ambace ya ambace waɗannan hukunce hukunce da waɗannan bayanai shi yasa za mu kokarin misalan da ina sa ran dai kuna ganewa cikin yan misalan da muke bayarwa to wannan din zai wadatar wanda yake son ƙarin bayani fiye da haka to kuma sai je makaranta ya samu malami sosai ƙwararre a wannan fanni sai zauna ya karatu a gunsa mas'ala kullum ina faɗa mana mas'aloli guda biyu a malamai kullum suna faɗi ba a wadatuwa da fatawa a cikinsu shi yasa rubuto tambayoyi akan gado wane ya mutu wane ya mutu wane ya mutu ya bar kaza ya bar kaza ya bar kaza in ba abun faruwa ya ba kawai wasa kwakwalwa ne to ba shi da amfani kawai ka je makaranta kai karatu amma in faruwa ya to ka je inda za a yanke maka hukunci ba inda za a baka fatawa ba yanzu idan ka bugo waya kai tambaya sai malami ya baka fatawa wani ne mutu ya bar kaza ya bar kaza ya bar kaza waye zai gado waye ba zai gado ba wa za a ba sai kai sai malami ya baka fatawa cewa wani zai gado kuma kaza za a bashi to wannan fatawar ba za ka yi aiki da ita ba an gane sai fa idan gaba ɗayan magadan ne suke tare ba rikici ba a tsoron wani tashin hankali duk sun fahimci wannan abun sun yadda da malamin ya zo ya musu ko ya raba musu ko kuma dai su za su iya raba ma da kansu amma ya fitar musu ga na wani ga na wani to in irin wannan halin ne ba matsala amma in akwai tsoron fitina wani ya balle ya ce bai yadda ba to dama fatawa ba ta amfani a babin gado da babin saki ba a yi gun alkali ake zuwa alkali shine wanda yake abin da yake bayarwa ifta'i ne wa ilzam na faɗi wannan ko shekaran jiya wacce shi ko malami mai fatawa almufti innama yufti wala yulzimu yawwa zai bada fatawa ne babu ilzami wannan shine bambancin fatawa da alƙalanci to a mas'ala ta dukiya ana samun rikici zaka kana da wani abu ya auku hakika mutuwar akai kuma magadan suna so a raba musu to kawai ka je ka samu alƙali ka ce da Allah a sa maka rana za a zo za a raban gadon gidan wani gashi gashi ga abin da aka samu ga abin da aka samu ba abu ne za ka buga malami ka ce me hukuncin kaza da kaza ba in karatu ne ba matsala karatu kake baka gane ba amma in kawai wasa kwakwalwa ce to ba amfani gara ka je kai karatu ka koyi abu haka nan idan magana ce ta saki dangane da aure mace ta buga wa malami fatawa cewa akar makallahu mijina ne yace kaza yace kaza yace kaza to saki ya tabbata ko ba saki babu babu amfani malami ya bada fatawa a irin wannan dan zai iya bada fatawar da za ta raba aure alhali a hakika auren bai rabu ba haka malamai su rika kulawa da Allah a kiyaye waɗannan abubuwa ba ko ina ake fatawa a kansa ba a turawa alƙali inda zai tara su gaba ɗaya in kuma ma malamin ne a babin sulhu ba babin ilzami da hukunci ba a kotu to malamin ya zama zai kira mijin zai kira matar kada ya zama saboda maganar matar ya fidda fatawa ko saboda maganar mijin shi kadai a fidda fatawa za a iya zuwa a ta sakin auren mutane ba tare da hakan ya cancanta ba an fahimci wannan za ka dai ku ɗauki wannan a matsayin nasiha cewa abin da ya shafi gado da saki a riƙa yin sa a ta ɓangaren abin da ya shafi ilzami a jigun alƙali Allah sanke mu ya ce fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus idan mamacin yana da ƴan uwa kuma ya bar uwa da uba an gane duk wannan zancen kamar yadda ambata mana ku tuno zancen uwa da uba ake yawwa ya bar uwarsa da ubansa kuma sannan yana da ƴan uwa to waɗannan ‘yan uwan a shiƙa'a au li'abin au li'ummi in kana karanta da larabci haka za ka karanta karka ce li'abin larabci babu babu shadda a abin a ummi ne akwai yawa li'abin au li'ummi yadda muke faɗa da hausa ne sai a ce li'abbi ko li'abbai ko yawa amma in kana karantawa irin wannan karatu sai ka ce li'abin au li'ummi zukuran kanu au inasan maza ne ko mata ne ‘yan uwan warisina au mahjubin sin suna gado ko kuwa an sha makance su in dai akwai su to shi kenan au mahjubina bil abi au jaddi shin suna cikin za su yi gado ko kuwa ba za su yi gado ba uba ko kaka ɗaya daga cikinsu ya sha makance su in dai akwai sunansu kuma ‘yan uwa’ to uwa ta taso daga samun sulusi ta dawo samun mai sulusi shi ne zancenmu yanzu an fahimta? to sai ce lakin ƙadiyu ƙalu amma wani zai iya cewa laisa zahiru ƙaulihi faɗin Allah maɗaukaki zahirinsa in ka kalle shi faɗinsa da yake fa'in kana lahu ikhwatun fa in kana lahu ikhwatu kawai iya wannan lafazin ka kalle shi a yadda yake zahirinsa in yana da ƴan uwa to wannan lafazin laisa shamilan haka ku dauko laisa nan ta aiki laisa shamilan li ghairi alwarisi dama kwata kwata wannan ikhwatun din babu waɗanda ba sa gado a cikin su ba da su ake ba da kar a kawo mahjubai a ciki da haka ‘yan uwa nan ana zancen waɗanda dama za su yi gado ne, ya ce wani zai iya faɗin haka, bi dalili adami tanawuliha lil mahjubi bin nisfi, saboda dalilin kasancewar ita ayar adamu tanawuliha haɗinan zamirin me ayar yawwa kasancewar ayar dama ba ta shafi almahjubi bin nassi ne yawwa almahjubi bin nassi ba bin nisfi ba ba wani mahjubi bin nisfi wa mahjubi bis sulusi wa bin rubi akwai ma wanda a wata wani bugun almahjubi bil wasfi aka rubuta eh bil wasfi wannan kuskuren bugun ne na littafi eh ma'ana abin da yake faɗa da shi ne a dama can ayar ba ta shafi wanda aka shafe shi ba wanda dai aka sha makance shi to dama ba da shi ake zance ba don haka ana magana ne akan halin ‘yan uwa waɗanda dama suna da rabo to in ‘yan uwa suna da rabo to za su ɗauke uwa daga samun sulusi ta dawo nawa zuwa sulusi sai ce fa'ala fa'ala mai kuma ake nufi dama da suna da rabon babu abin da ya hana su samu yanzu misali idan mutum ya mutu ya bar uwa uwa ita kadai kamar da na ambata da su da kuma yan uwa a kun ga yan uwan menene su za su gado ko ba za su gado ba za su ba mahajubai bane domin uwa ba ta hajibin yan uwa in kana da yan uwa wa da kane shiƙiƙai to kuma mahaifiyarka ba za ta hana su gado ba yawwa ita dai za a bata rabanta sudusi da nasin qur'ani gashi a nan wuri su kuma in maza ne da mata sai su je su raba lizzakari mislu hazzil unsayi an gane in kuma shaƙiƙai ne mata sai a ba su mene sulusai ne abin da ya rage sai ta dawo musu kuma radda an gane wannan za mu zo mu tattauna a kansa da ana fahimtar wannan sai ce fa'ala haza akan wannan la yahjibuha an thuluthi min al-ikhwati illa al-ikhwatul wathun babu wanda zai cire uwa daga samun sulusi ta dawo sulusi sai dama ƴan uwan da za su gado kamar wannan shikikai da muka bada misali zaka kar a kawo misalin ƴan uwa li ummai an gane yawa ko kuma kar a kawo misalin halin in akwai uba domin akwai uba dan uwa kowane iri ne ba zai gado ba ku rike wannan in mutum ya mutu kuma mahaifinsa na da rai to da wansa da ƙaninsa ba zancen su gaji shi in aka cire wa uwa rabanta in tana da rai sauran dukiya duka nawa na mahaifi ne an gani yan uwa sai su haƙuri sali tana da wa da ƙannenka da yawa kuna da yawa kuma babanku yana nan da rai to sai mutum ɗaya daga cikin yan uwan nan sai ya rasu to sai a duba uwa tana nan in tana nan sai a bata sudusi abin da ya rage me na uba ne gaba ɗaya sai ɗauke dukiyarsa ai an fahimci wannan to menene ya ɗauko uwa daga sulusi ɗintan da aka ambata tun da mamacin ba shi da ɗa dama tun da an ce fa illam ya kullahu waladu ko wa warithahu abawahu sai aka ce mai li ummihi as-sulus kaga sulusi ne nata to amma gashi ba ɗan to amma fa an samu ƴan uwa ƴan uwan nan ashe suna da tasiri wajen hana uwa ta mamaci daga samun sulusi ta dawo sulusi shi ke nan zancen da muke to amma saɓanin da aka samu a nan wanda malam ya kawo shi ne wannan ‘yan uwa ne suke da wannan dama shin masu yin gado ko ko har da mahajubai waɗanda waɗanda in akwai uba ba za su yi gado ba sai sai wannan aya dama ba ce tanawulin waɗancan ba kawai ana zancen al'ikhwatul warithuna su ake magana akai wa yu'ayyiduhu ya ce abin da ke ƙarfafa wannan zancen da na ambata in ji malam sa'adi annal hikmata cewa dama ai hikima fi hajbihim laha na cewa su ‘yan uwa sun yi sha makance uwa daga sulusi ta dawo sulusi dama hikimar ita ce li'ajili an ya tawaffara lahum shay'un min mali dan ya zama cewa suna da dukiya ne da za su ƙara samu domin in ta kwashi sulusi kaga abin da ta rage da za su raba ai ba zai yawa ba kamar a ce in sulusi ta samu da sulusi ta ɗauka kaga abin da zai rage da yawa ka san shi fraction kamar da kuka sani a ka'idar mathematics ko yawan abin da ke ƙasan nan da ƙarancin abin da za a samu na fa'ida daga ka ce 1 over 10 to abu yayi gutsi-gutsi amma 1 over 2 fa babba ne sosai ko ai kun fahimta ka'idar dai mathematics so in aka ce za a in sulusi za ta samu ta wawashe da yawa amma in sulusi ne kaga rabin sulusi ne don haka akwai guntu don haka hikimar cewa su yi ɗauke ta daga sulusin ta dawo sulusi don su samu ɗan ƙarin wani abu ne to kuma wa huwa ma'adumun to kuma gashi babu tunda su makantattu ne gaba ɗaya in akwai uba dama ba za su yi gado ba ka gane yawwa wallahu alam sai ce don haka babu hikimar a yi wani musu a nan domin dama in dai akwai uba to ai dama ko sun ciro ta daga sulusin ta dawo sulusi dai ba za su samu fa'idar komai ba kun fahimci abin yawwa ita kuma dama shi hajibi kai zan ce ana yin sa ne saboda abin da za ku samu ku masu hajibi ya zama ya fi yawa inda ba a yi hajibin ba kamar a halin inda ba a yi hajibin ba kamar da dai muka ba da misali da a ce babu hajibin nan nawa uwa za ta samu sulusi in ko suka yi hajibinta nawa za ta samu sulusi to in ya zama kuma ba za su yi gado ba saboda akwai uba ya ture su ai kaga duk da hajibin nasu da rashin hajibin ya zama ɗaya to shine abin da malam ke nufi an gane ko ba a gane ba sai ce lakin ولكن بشرط كونهم اثنين فأكثر أما ف كفهمت شرط حجب نن شيني سزما daga biyu zuwa sama to nan kuma wata matsala ce da yanzu dai kafin mu shige ta mun fahimci matsalolin mu guda hudu din mun gane su ina jin kowa anan zai iya maimaita mana mun yi tambaya hmm a nuna wani hali hudu na iyaye ko mirasul abawaini nan ina so ku lura sosai ba mirasul abi ba ba mirasul ummi ba kowanne da halinsa akwai kes dinsa a cikin nan inda za a ɗauko mirasul abi da mirasul ummi amma nan muna zancen abawaini ku gane wannan sosai kar ku shiga rudani uwa da uba suna nan a kowane hali a cikin hudun nan halin farko akwai 'ya'ya to uwa da uba za su samu sulusi hali na biyu ba ‘ya'ya uwa za ta samu sulusi sauran abin da rage na uba ne hali na uku akwai miji da mata bayan uwa da uba mun ji yadda za a yi zarrawai ne umariyya ne hali na hudu shine ga uwa ga uban amma kuma akwai ‘yan uwa to wannan ‘yan uwa za su shirya uwa daga sulusi ta dawo sulusi shi kenan in ka gane wannan alal akalla ayoyin ka fahimce su sauran ƙarin bayani dangane da matsalolin gado ka tafi makaranta an fahimci abin insha Allah aya dai fahimta ta ya fita to sai ce wa yushkilewa abinda zancen sabo da zamu shiga yanzu shine a wannan maganar da Allah subhanahu wa ta'ala ce fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus me aka ce akun aka ce ko uktun ko uktani ko akawani ko me ikhwatun aka ce ikhwatun menene jam'i ne na akun to jam'i na akun namiji ko mace a asalin larabci in an ce al-ikhwatu jam'in maza ne idan mata ne me za a ce akhawat za a ce ko ba haka ba yawwa to hukuncin gado kuma yakan bambanta da ka'idar larabci yawwa mu je mu gani to sai ke cewa wa yushkilu ala zalika yawan na farko sharadi shine zama daga biyu zuwa sama sai ke wa yushkilu ala zalika ityanu lafzul ikhwati bi lafzul jam'i abinda zai kawo maka dan rikici anan shine lafazin ikhwa ya zo da lafazin jam'i lafazin mene jam'i ba mufradi bane ba musanna bane jam'i ne in mufradi ne me za a ce akhun namiji ke uktun kuma mace idan musanna ne akhawani da da mene uktani yawwa to amma in jam'i ne ikhwatun jam'i na maza akhawatun jam'i na mata haka ne to a qur'ani wanne aka faɗa ikhwatu kuma in kun lura fassara da muka karanta da malam ya ambata da yake fa in kana lahu ikhwatun fali ummi sudusu sai ta ikhwatun dinnan ashiqa aw li abin aw li ummin dhukuran kanu aw inatha kaga tunda ya shigo da dhukuran da inathan ashe kenan ba ka'idar larabcin ba ce zaka kalla a nan hukuncin qur'ani kawai zaka nema kun fahimci wannan zancen to yaya hukuncin yake to shine ne yake faɗin ya zo da lafazin jam'i zai ce wa ujiba an zalika amsa akan wannan ita ce bi annal maqsud abin nufi kawai mujarradu ta'addudi lal jam'i kawai ya zama cewa ba mutum ɗaya bane ba kawai ana nufin jam'i a larabci ba dama akwai wannan mas'alar da malamai suke magana akai kuma kullum idan mutum yana karatu ya lura da ita idan kana karanta nahawunka musamman mubtadi'i ne kai a farkon koyon larabci kana karanta nahawul warihu ka san farkon daga cikin abubuwan da ake koya maka ne akwai mufradi akwai musanna akwai jam'i kamar da muka yi misali ɗansu ko to lafazin jam'i a ka'idan nahau daga ina take farawa daga uku yawwa biyu ba a ce mata jam'i musanna ake cewa an gane to amma a shar'ance a shar'ance lafazin jam'i daga biyu yake farawa in kuka yi jam'i da kai da abokinka na sallah da liman da mutum ɗaya sunansa jam'i ko ba jam'i ba sallah ta yi ko ba ta yi ba kuma jam'i aka an fahimta Daka a shar'ance akwai abubuwan da suna da bambanci da yadda ake ɗaukar su a lugalar to a babin gado ma shine zancen da ake ikhwatun din nan abinda ake nufi daga biyu zuwa sama ne ba daga uku zuwa sama ba kun gane yawwa to abin da yake faɗa kenan mujarradu ta'addudi in an ce at-ta'addud kuma yabda min ithnaini aw ithnataini ila ma fawq to sai ce lal jam' wa yasduqu dhalika bi ithnaini in kuwa aka ce jam'i ne to da mutum biyu ma ana fara zancen jam'i yawwa wa qad yutlaqu al-jam'u kuma dama can ai a shar'ance musamman a qur'ani an yi amfani da akan yi amfani da lafazin jam'i kuma mutum abu biyu ake nufi. Kun gane? Akwai inda ya zo a ƙur'ani, an faɗi jam'i amma mutum biyu ake nufi, an yi amfani da zamirin jam'i amma mutum biyu ne, gashi, yace kama fi ƙaulihi ta'ala, an dawo da wasu Sulaiman, kamar da Allah ya faɗa dangane da hukuncin da annabi Dawud da wanda annabi Sulaiman suka yi, sai Allah ya ce wa kunna li hukmihim shahidin gashi su biyu ne inda ka'idan na hawu ka zaka bi sai ka ce wa kunna li hukmihim shahidin amma Allah sai ce wa kunna li hukmihim shahidin muna masu shaida akan hukuncin su kuma hukuncin waye da waye annabi Dawud ne da annabi Sulaiman kun gane ashe kenan an yi amfani da jam'i ana nufin me itnani وقد وقال في الإخوة للأم ودم مجنر ينقوى لأمي شما إن yake cewa وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ayar ƙarshe ta wannan sura ta nisa idan muka kawo 'yan kwanakin nan ko yawwa Allah maɗauki yana cewa wa in kana rajulun yurafu kalalatan idan wani mutum za a gaje shi ko ana gadansa kalalatan ba uwa ba uba ba ɗa ma'ana ba far'i ba asali ko aw imra'atun ko wata mace ita ma za a gaje ta haka ta mutu ba uwa ba uba ba ƴaƴa walahu akhun amma yana da ɗan uwa namiji ko tana da ɗan uwa namiji au uktun ko ‘yar uwa mace to me za a yi fali kulli wahidin min umar sudusu to kowane ɗaya daga cikin ‘yan uwan nan yana da mai sudusi to zancen shi ba hujjar mu anan ba mu zo kanta ba sai ce fa in kanu aksara min dalika in sun fi haka fa fa hum shuraka'u fi sulusi aksar min dalikan ana nufin sun fi ɗaya yawwa in kowanne mutum ɗaya ne to sudusi ko amma in sun fi ɗaya sai ce fahum fahum kuma sai aka yi amfani da lamiri lamirin me jam'i ne da sai a ce fahuma misali tun daga nan amma tun da aka ce fahum to tun daga biyu ne zuwa sama an fahimci abin yawwa sai ce fa utliqa lafzul jam'i kun ga an yi amfani da lafazin jam'i wal muradu bihi ithnani fa akthara ko fiye da haka bil ijma'i duk wannan zancen fa da muke ba wani sabani karka je ka kwakwalo ma ka ce ko akwai wata mazhaba da suke kaza duk ijma'i in an ce ijma'i ko ana nufin me gaba ɗayan al'umma akan wannan take yawa sai ce fa'ala hada don haka in muka ɗauki wannan law khallafa umman wa aban wa ikhwatan da mutum zai mutu ya bar uwa da uba da ƴan uwa kana lil ummi as-sudus to uwa za ta samu sudusi wal baqi lil abi sauran na uba ne ya akai ƴan uwan ba sun yi aikin hajabi an kore su to shine zancen dama da ake yawwa sun yi aikin hajibu sun rage wa uwa haƙƙinta daga sulusi ya dawo sulusi amma kuma su ba su da komai saboda me akwai uba samun uba shine dalilin faduwar su yawwa sai ce fahajabu ha sun yi mata hajibi sun sha makance ta ani sulusi daga sulusi ma'a hajbil abi iyahum tare da cewa su kuma uba ya sha makance su gaba ɗaya sun yi wa uwa na kasu ko uba kuma ya zo ya kore su duka ya mallake yawwa sai ta illa ala al-ihtimali al-akhar sai idan an dauki abun ta ɗaya fuskar cewa in ba uba yawwa ko kuma dama ba ba masu gadan bane sai fa inna lil ummi thuluth to uwa tana da thuluthi wal baqi lil abi ko kuma akan ihtimalin wancan da muka ambata na baya dama idan babu da babu kuma ihwa me zai faru uwa tana da thuluthi sauran abin da ya rage na uba ne insha Allah an fahimci wannan to za mu tsaya a nan saboda lokaci kuma dama inda ya kamata mu tsayan nan din ne abin da zai biyo baya shine min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayn amma zancen rabe-raben an kare akwai wata karin hikima da malamai suka ambata insha Allah Allah kai mu gobe duk ma yi zancen akan wannan din muna fata Allah ya kara mana ilimi da kuma ba mu ikon aiki da abin da muka sani وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك